yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حسبنا الله ونعم الوكيل bayan haka muna ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya samu da mu ya raya mu ya ba mu lafiya ya ƙara nuna mana wannan lokaci mai albarka watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da miladiya dubu biyu da goma sha takwas a ci gaba da karatunmu na dausayin sunna bangaren karatun littafin attajiridu sare na sahihul bukhari tare da bin ƙarin bayani na asharhul muyassar lisahihul bukhari ko addurar walla ali bi sharhi sahihul bukhari za mu tashi shafi na 66 a cikin wannan littafi mujalladi na biyu babu man akalla sauman au bakalan falyatazil masjidana babu wanda ya ci tafarnuwa ko irin magun ƙasa masu ɗan wari-wari da ya ƙaurace wa masallacinmu shi ne hadisinmu na ɗari takwas da hamsin da biyar an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا wanda ya ci tafarnuwa ko albasa to ya ƙaurace mana au ƙala ko kuma cewa ya yi man akala tuman au basalan falli ya masjidana wanda ya ci tafarnuwa ko albasa to ya ƙaurace wa masallacinmu wal ya fi baitihi ya zauna a gidansa ya yi sallah وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر النبي صلى الله عليه وسلم أنزو دا وتتكنيا إذو أغريش فيه خضرات من بقول أن دفع وسكرة daga mabunkura ƙasa kwara ce su dankali su doya su makani su albasa su tafarnuwa din fa waje da lahariyan sai ya samu wani ko sai ya ji wani wari a jiki fasa'ala sai ya yi tambaya me haka fa khubira bima fiha min al-buquli sai aka ba shi labarin abin da yake cikin tukunyar na makunkura ƙasa faƙala sai ce ƙarribo ila ba'adu a sahabihi cewa ko miƙa wannan izuwa wasu daga cikin sahabbaina kana ma'ahu waɗanda suna tare da shi falamma ra'ahu yayin da ya gan shi kariha akalaha sai ya ƙi cin wannan ƙala ya ce kul cima fa inni unaji malla tunaji wato shi mutumin tunda ya ga annabi bai ci ba zama kuma annabi ya ce a miƙa su ci sai shi mutumin wanda ya kawo abin sai ya ƙi ci abu ayyubul ansari ne za mu ji shi sai annabi ya gan shi bai ci ba sai ci ci mana ai ni ma abin da ya sa ka gabanci ba ni ina ganawa ne da mallatin haji wanda kai baka ganawa da shi yawo to wannan shine ainihin hadisi yana da sababin fada za mu je shi shirwal alfar da ya ce fi khadratun ai fi zalika alqadri anwa'un min al-khabar a cikin wannan tukunyar akwai nau'o'i na kwarran abubuwa ma'ahattun a ciki akwai tabarnuwa walbasal akwai albasa a cikin wannan abin da aka dafa a tukunyar walkurra akwai rizga a cikin wannan abin da aka dafa a cikin tukunyar da ya ce unaji mallatu naji ni ina ganawa da wanda baka ganawa da shi ai atahaddathu fi salati ma'al mala'ika ai ne a cikin sallata ina yin zance da mala'iku allati tatanazzalu alayya waɗanda suke sauka a gare ni bil wahyi da wahayi wa anta lasta misli kai kuwa ba kamata kake ba mala'iku ba su sauka a gare ka saboda ka ka iya ci kai babu ma yustafa ba ma yustafa da min hadis abinda ake fa'idantuwa da shi a cikin hadis al'awwalu abu na farko fi karahatu akli sumin nayyi akwai kin shin tafarnuwa wacce aka dafa din ma lira'i hati yi alkariya saboda warinta mara daɗi walma fihi min aza ikhwanihi almusallin saboda abin da yake cikin cin tafarnuwar na cutar yan uwansa musulmi wal mala'ikati na cutar yan uwansa mala'iku ko jama'ar mala'iku فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم saboda mala'iku suna cutuwa da abin da mutane suke cutuwa da shi mala'iku suna cutuwa da abin da mutane suke cutuwa da shi tsakani abu na biyu da makoya a cikin hadisin wa fihi ya zo a cikinsa annal karata cewa karhancin nan ta shimalu kulla ma lahu ra'ihatun karifatu ta haɗe fa duk wani abu da yake da wari mara daɗi in an ci shi to a kaucewa shiga masallaci kalbasali kamar albasa wal fajri ainihin fajr wannan ban san shi ba wal qurras da rizga lil illat nafsiha saboda wannan illar dai da tafannuwar take da shi illa idza azalat bima yuzhibu ra'ihataha al karya sai dai idan an gutsar da abin da yake gutsar da warin nata mara daɗi min anwa'in tawabil in an zuba nau'o'in kayan miya a tawabil kayan miya kenan ko kayan kanshi a tawabil kayan kanshi yafon kayan kanshi an gane ko duka haɗo kalkarumful kamar a sa ainihin kanin fari wa habbul hili da habbul hil shi ma ban santa ba والقرفة لعنه قرفة أو مضغ البقدنوس كمر دندك بقدنوس وغير ذلك da wani wannan wasu abubuwa ne masu ƙanshi suna da ƙanshi da yawa to idan an dandaka su an zuba su a cikin ainihin kayan miya kuma akwai tafarnuwa a ciki to ƙanshin waɗannan abubuwan to yana janne ita tafarnuwar to in an yi wannan shi kenan a ga waɗannan abubuwan duk ban san su ba an gane kurun furkurin shi na sani shine kanin fari dama larabci ne aka juya shi amma habbul hil ban san shi ba kirfa ban san ta ba bakadinu shi ban san shi ba الثالث أبناء كلما كويات قادس وفيه يازو أتكي أن الثوم والبصل سوى تفنوا دي البصر إذا كان مطبوخين idan sun kasance ababen dafawa ne guda biyu an dafa su falakara ta fi aklihima to babu ki a cikin cin nasu domin dafawa tana ɗan rage kaifin warin tafannuwar lil hadisi sharif saboda hadisi maɗaukaki da ya nuni تنهى صلى الله عليه وسلم أن عن أكل الثوم إلا مطبوخا sannan sallallahu alaihi wasallam ya ana cin tafarnuwa sai dai in dafaffiya ce Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin ukhra indahu ya zo a wata riwaya daban a wajen su ci in kuntum labudda akilihima fa amituhuma tabkhan idan kun zama lallai ba za ku iya haƙura ba sai kun ci tafarnuwar sai kun ci albasar sai kun ci rizga ɗin sai kun ci duk waɗannan abubuwan to ku kashe su da ainihin dafawa wato ku kashe warin nasu ta hanyar dafawa sababu wurudul hadis sababin da yasa aka kawo wannan hadis روى الترمذي الترمذي رويته حديث في سبب ذكر هذا الحديث أتجن سبب أنبتن وانا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب الأنصاري كان صلى الله عليه وسلم يسوك أوجن أبو أيوب الأنصاري أجرنسا lokacin da aka yi kaura daga makka zuwa madina to an yi zango a kuba a gidan abu ayyub al-ansari wa kana idza tabakha ta'aman shi abu ayyub al-ansari ya kasance in ya dafa abinci ba'atha bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kan aika da wannan abincin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya'kul minhu sallallahu alaihi wasallam sai nan sallallahu alaihi wasallam ya ci daga wannan abincin wa idza zada min at'am idan ya dada abincin yarudduhu ila abi ayyub sai mayar da shi zuwa abu ayyub fakana ya tatabba'u mawdi'a asabi annabi da zama shi abu ayyub al-ansari ya kasance yana bibiyar guraben da ɗan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam suka taba an gane ko to inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ya ci to abu ayyubul ansari waɗannan guraren yake bi yana ainihin wato tabawa liyakula minha dan ya ci daga wannan abincin taqulu ummu ayyub uwar ayyub matar abu ayyub tace فصنعنا له طعاما sai muka aikata wa annabi sallallahu alaihi wani abinci fihi ba'dul buqul akwai sashin mugun ƙura ƙasa a ciki falam ya akul minhu annabi sallallahu alaihi wasallam wato akwai kabar tafannuwa da albasa da makamantansu ran nan sai annabi bai ci ba فسأله أبو أيوب فأبو أيوب الأنصاري سيتم بيمن ذن الله sallallahu ya rasulullah abinda aka kawo yau na abinci mun gaba a ci ba a haramun huwa ya rasulullah shin wannan abin haramun ne ya manzon Allah fa qala lahu qala la sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba haram bane walakin fihi thum sai dai akwai tafarnuwa ne a cikin abincin sai tafarnuwa wa ana akrahuhu min ajli rihihi ni ina ƙin cin tafarnuwa saboda warinta fam tana'a abu ayyub min aklihi shi ma abu ayyub sai ya ƙi cin wannan abincin faƙara lahu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kul minhu kaci daga wannan abincin fa inni unaji man la tunaji abin da yasa ni ka gabanci ba dan ni ina yin ina ganawa ina ganawa da wanda baka ganawa da shi ina ganawa da mala'iku ainihin kai ko baka yi yani al mala'ika yani al mala'ikata al abrar al athhar yana da mala'iku kubutattu gaban duk wani abu wanda ba daidai ba al'atahar waɗanda suke tsarkaka wa rabbal izzati wal jalal kuma yana ganawa da ubangiji buwaya da girma shine Allah subhanahu wataala kai ko baka yi wannan shine sababin fadar hadisi ga Abu Ayyub al-Ansari saboda haka wannan shi ya nuna cin tafarnuwa ko albasa ko rizga da makamantansu in an ci to a kauce zuwa masallaci saboda suna haifar da matsala kwarai da gaske yawwa shi abu ayyub al-ansari yana daga cikin waɗanda su ma sunansu ya shahara alkunyarsu ta shahara fiye da sunansu kamar yadda abubakar Allah ya ƙara yarda da shi ya shahara da alkunyarsa abubakar amma sunansa abdullahi haka abu huraira ya shahara da alkunyarsa amma sunansa abdurrahman a mafi rinjayen magana haka abu ayyub al-ansari ya shahara da alkunyarsa amma sunansa khalid an gane ka sunansa khalid amma ba kowa ne ya san wannan sunan ba sunansa khalid sababin akhar wani dalilin fadar hadisin daban ko wani sababi na fadarsa daban wa an jabir bin abdullahi radiyallahu an an karbo daga jabir dan abdullah Allah ya kare yarda da shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala cewa shi ya ce man akala tuman aw basalan falyatazilna wanda ya ci tafarnuwa ko albasa to ya kaurace mana fa innahu sallallahu alaihi wasallama utiya bi badrin an zo masa da wani ainihin wato kamar wani kamar ka ce package na wani abu ai bi tsabakin min at-ta'am kamar ka ce an yi selection wani abinci a cikin ainihin irin yan takawai din nan da ake yi an kunshi ta kawo masa fihi khadiratun min al-buqul a ciki akwai korayen abubuwa na mabugun kura kasa fa waje da laharihan sai ya ji wannan abun yana da wari fa sa'ala sai ya tambaya fa akhbira bima fiha min al-buqul sai aka ba shi labari da abin da yake ciki na mabunkura ƙasa ɗin ko mabunkura ƙasa ɗin ƙala ya ce ƙarribo hali ba a sahabi ku miƙawa wasu daga cikin sahabbai na su ci yuridu biyi abu ayyub al-ansari yana nufin abu ayyub al-ansari falama ra'ahu yayin da ya gan shi kariha aklaha sai ya ƙi ya ci domin ya san annabi ya kai wa wannan abincin annabi aka kai wa wannan abincin sallallahu alaihi amma bai ci ba kuma aka kawo ya ci shi ba zai ci ba ƙara laho annabi sallallahu alaihi da ya gan shi bai ci ba sai ya ce da shi kul ka ci fa inni unaji man la tunaji abin da yasa ni ban ci ba ina ganawa da wanda baka ganawa da shi warin yana damun mala'iku to da haka Allah ma baya son wannan warin tambihun hamun wannan wata barakarwa ce muhimmiya kal badrul aini malam badrul aini ya ce istadalla ba'aduhum ala anna akla tumi wa nahawihi sashin malamai sun kafa hujja a cewa cin tafarnuwa da makamantanta من الأعذار المبيحة لترك صلاة الجماعة ينا دقا ainihin wato uzurai waɗanda suke hana zuwa sallar jami walaisa al'amru kazalik yace amma lamarin ba ka yake ba إنما الحديث خارج من مخرج الزجر أن أكل هذه الأشياء kada wannan hadisi ya fito ne a mafitar tsawa gabarin cin waɗannan abubuwa illa idza kanat matbukhatan sai dai idan an dafa su wala yakunu akluha niyyatan udran murakhisan fi tarki hudur jama'a shin waɗannan abubuwa in an dafa to baya zama uzuri wanda zai ba da dama a wajen rashin zuwa sallar jami'i ka duba mutum ƙari mujalladi na shida shafi ɗari da arba'in da takwas za a ga ƙarin bayani akan wannan saboda wasu malama suna kallon in dai an yi wani abu na wani sinadari da zai rage wannan warin na tafarnuwa ko albasa kamar dafawa ko sanya waɗancan abubuwan da muka wada yan sinadaran nan irin wasu irin su kori kori din nan na zamani na ga muku yana ragewa to in an rage babu laifin mutum ya ci kuma ya je masallaci kuma an gano in aka sa zuma a ciki shi ma yana rage ainihin kaifin warin tafarnuwa da albasa shi babu laifi a yi amfani da su domin rage wannan abu Allah taimake mu babu salati ala insanin fil qabri babu yin sallah akan mutum yana cikin kabari hadisi na ɗari takwas da hamsin da bakwai an sulaiman shaibani an karbo daga sulaiman shaibani kala ya ce sami'tu sha'abi na ji malam sha'abi kala ya ce أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ ya ce akbarani man marra ala man marra ma annabi sallallahu alaihi ala qabarin mambozi wanda ya wuce tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa wani kabari wani guda ɗaya can a gefe wararre ya bani labari fa ahammahum sai lamarin kabarin ya himmantar da su ta kaga wani mutum an zo an binne janan gefe shi kadai kullum wasaffu alaihi sai suka je suka yi sahu akan wannan kabarin fa qultu sai na ce ya aba amrin ya aba amr man haddathaka waye baka labari da wannan abin da ka faɗa fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas ne ba labarin wato a iya musamman in an samu tabbacin ba a yi sallah akan wani matacce ba babu laifi a je kabarinsa a yi sallah ko kuma kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi sallama amma malamai suna cewa wannan abin da yake bince shi ne wata mace ko wani mutum mai sharan masallaci ya zama cewa annabi sallallahu alaihi sallama an mata sallah amma ba a sanar da shi ba ya tambaya ina wancan ne bana ganin da mai share masallacin nan aka ce rasu ya rasu ko ya rasu wani baki ne ko wata baka idan me ba sanar da ni ba annabi ya faɗa kan mu matsa mana ya rasu lalla ya ce aje a nuna masa kabarinta aka je aka nuna kabarinta ya je ya tsaya a gabanta suka yi sahu ya sake yin sallah ko ya ƙara yi mata sallah wannan ya nuna girman wannan matar ne aka ce amma ba kowa ne cewa idan an riga an yi sallah kuma a ce za a ƙara zuwa a yi sallah ba wannan wasu suna cewa matsayi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in an bude wannan kofar to sai al'amura su faru marasa daɗi saboda haka a toshe ta da ya ce fi nahiyatin min nawahil maqbara a wani bangare daga bangarori na makabarta da ya ce saffa a sahabahu ay saffa a sahabahu khalfahu sabanin sallallahu sun yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu salla alaihi salatul janaza sai ya salla a wannan kabarin salla ta janaza wa ma'ahum ibn abbas radiyallahu anhuma a lokacin tare da shi akwai abdullahi dan abbas allah ya kare da shi sadaka yan wa wannan kenan tawdihul qissa wa sharhul hadith مر النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه على المقبرة النبي صلى الله عليه وسلم يا وشي ترد أبو كنسا توتهم وتمقبرته فرأى قبرا بعيدا عن القبور سيقى وانا قبري تام أوالي daga waɗannan kaburbura mun faridan anha shi kadai can ba tare da sauran kaburbura faka ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya man sahibu hadal qabr waye ma abocin wannan kabarin kabarin waye wannan fa akhbaruhu sai suka ba shi labari anna al mar'atu sauda ai wannan mace ce wato bakar matan nan ce wacce take tare masallaci ita ce da aka yi mata kabari aka kawo ta ya zama kabin ne ta ana ya rasulallah allati kanat taqummul masjida wacce take share masallaci ai tuna ziful masjida ai take share masallaci take tsaftace masallaci fa amarahum sai umarce su fattafu al khalfahu sai suka yi tsawo a bayansa وفيهم بعض الصبيان أتجي أكوي ساشي وفي راما منهم ابن عباس عبد الله بن عباس ينا تكين يارا لذلك ترى أنه أولا لو قسم لأنه لم يكن بالغا في ذلك الحين ثم عبد الله بن عباس بيزما بالغا جيبا أولا لو قسم فصلى عليها سيجي صلى أقريتا فقال لهم سيشرسوا ألا آذنتموني بموتها ينذكك كيسنا الدني متوتا dan me ba ku sanar da ni mutuwar ta ba ai halla akhbartumuni an mautiha me yasa ba ku ba ni labari cewa ta ta rasu ba liu salli alaiha nan ne mata sallah wa shahidu janazataha dan ne zo wajen janazarta wato kaga a wannan riwayar hadisi sai aka nuna ma bayan an ma yi mata sallar an kawo ta makabartar kai ka ce irin abun nan na larabawa na kyamar baki din nan an gane ko maimakon a kai ta cikin kaburbura na sauran jama'a sai aka ware ta can gefe guda kasan larabawa suna da wannan abun har yanzu kuma suna da irin wannan abun har yanzu da musulunci ya zo ya nike su amma har yanzu ba su nuku ba har yanzu idan suka ganka baki in dai ba an samu mai saiti ba to kasa haɗewa suke yi sai sun nuna ka sun nuna shi yasa idan kana so ka kware su an gane ko kana so ka buge su to ka iya ka yi karatu ka yi karatu na waka an kai karatu na addini ka iya larabci ka san addini ka iya karanta alkur'ani to balarabe ka gama da shi komun tsorinsa to sai ya yi laushi saboda su gani suke yi su nan jajaye to su kadai ne za su iya karanta alkur'ani su nan jajaye su kadai ne za su san hadisan manzon Allah sai zama su nan jajaye kuma su kadai ne za su san ainihin larabci amma da baki ya san larabci ya san ka'idojin qur'ani ya iya karanta qur'ani to ya gama da balarabe haka suke har bai bai nemi ba in kai magana da su da larabci sai ta mamaki ya aka ka iya larabci ya aka ka iya larabci har sai su nemi wai su shafa su lakato hannunka wai su lakato kaga da duk tsayar mutum ne yanzu ai ba wani ba ce mun baki ba ko in ba balarabe jajawar ba ai ba ce mun baki ba eh duk yadda aka yi watakil da da da da da na samu ainihin kiwo ma fiye da haka wani zai ce mun ma ko ba ka bari eh ka san da yadda muke da nan duk ba fa shine hakikar yadda muke ba ba shine halittar ba eh zalincin Najeriya ne da yasa muke yadda muke nan duk da za a samu kowa ya zama ba haka za a canja rayuwar dunan masu kwalmu kwalmu da waye duk duk mi kyara mi gaba daya Allah duk ba za a ga wannan wannan yanayin da muke ciki duk ba za a gani ba eh wala an zalunce mu ba shi ne nake kira muka aida abin da mutum ai ba zai ce ni baki bane ba har ya ce wai zai wai zai lakaci waye waye wai wai wai wannan da na iya larabcin nan kuwa wai anya kuwa eh wai anya kuwa wai bakin da kuwa ba balarabe bane eh haka za ta yi tambaya ka a ina kai ya larabci ya kai kai ya kaza ya kai kai ya kaza ko ka zo nan kasan ne kai karatu ko ko ko ko wayi in ce musu ni ba ban je ban je kasar laraba na yi karatu bare ko bare in sun taɓa wani abu na addini ka gaya musu ba haka bane ga shi ga dalilai ka kawo qur'ani ka kawo hadisai sai su tsaci ta mamaki su kallon ka ya aka kai wannan ya aka kai yau da ka ba sai a yi karatu yan wa akwai abubuwa a ciki sosai ma yi tafari min hadis al-awwalu fihi jawazu salati ala al-mayyit akwai halaccin yin sallah ga matacce idza dufina fi qabrihi idan aka binne shi a kabarinsa ma lam takun muddatu dafni tawila matakar lokacin binnewar ba doguwa ba ce wa hiya salatatu ayyam shine akalla kwana uku wa qala ba'dul fuqaha sashin fakihai suka ce ma lam yatafassakh jasaduhu matakar ba a jin jikinsa ya lalace a ji a ƙara yi masalla hasani na biyu fi bayanin fadli man kana yunazziful masjid akwai bayanin fadalar wanda yake tsaftace masallaci wanda yake share masallaci wannan mutumin ko wannan matar bakake wa ya atani bi taharatihi wanda yake kula da tsarkin masallaci tsaftar masallaci حيث صلى الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة بعد دفنها يعني ما ذلك صلى الله عليه وسلم ونما تربى عن بنيتا الثالث أبناؤكم وفي جواز صلاة الصبيان على الميت أقول على السيارة سوما ساجي في صلى رقاوة إذا أنا ين صلى رقاوة يا لا سجين تسيا واسنا كلو كلهم a daga cewa da su su yi alwala su zo a yi sallar gawa da su ya halatta walau kano gaira baligin ko da bala ba balagaggu ba ne su zo a yi sallah da su ta gawa domin su saba la'anna bana abbasin domin abdullahi dan abbas kana fi jumlati subyan ya kasance a cikin jumlar yan kananan yara walam yakun baligan ba balagagge ba ne gashi an yi sallar wannan matar da shi ولهذا ترجم البخاري شيء زما بخاري يي بابي من زمان كانسا yace babu wudu'i sibyan babun alwalar yan kananan yara wa mata yajiba alaihim al-ghusl wa tahur yaushe ne ya zama ya wajaba yara su rika yin wanka da kuma yanayin tsarki in sun yi wani abu wa hudurihim al-janaiz yaushe ne yara za su rika halartar wajen sallar gawa kuma a ce musu su shiga a yi sallar da su to inda yaro ya yi shekara biyar shida kullum da sun zo wajen sallar gawa a yi musu sahu a ce su jeru a yi da su don ga abdullahi dan abbas yawa wannan yana da matuƙar muhimmanci a kula da waɗannan abubuwa da malam ya fitar don muna wasa da su kwarai da gaske ba yara ba ma wani lokacin manyan ma manyan mutane sai ya gansu gurin an zo ana sallar gawa kullum suna gebe a zaune suna kallon mutane ko su tsaya tarko tarko suna kallon mutane alhalin wannan abin da ake suna da bukatuwa zuwa gare shi domin sallar gawan nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahidal janazata ta yusalli alaiha wanda ya je ya halarci sallar gawa har ya sallar a kanta kuma falahu qiratun yana da qirati guda daya kamar shahida hatta tudufana wanda ya halarci sallar gawa har aka binne ta falahu qiratani yana da ainihin kira da guda biyu wato ya zo an yi sallah da shi kuma ya bi gawar har aka je makabarta aka binne to yana da kira da guda biyu a wani lafazin hadisin aka ce me ya kira ya rasulullah me ya kira din guda biyu ya manzon Allah sama sama da sama sama ya ce lada ne shilga shilga manya manya jin jin jin jin kamar girman dutsana guda biyu a wani karatun ya ce kamar girman dutsen uhudu guda biyu kowane lara daya yanzu dan Allah idan mutane sun san in sun yi sallar gawa za a ba su lada kamar girman dutsen uhudu dutsen uhudu ba kowane daya ba dutsen uhudu yadda yake ba ya kai girman dutsen dalajin sau ashirin yaje masana suka ce sau ashirin je za a baka lada kamar girman dutsen uhudu alaga sawana kuma in kayi sallar kuma ka je ka raka janaza aka je wajen binnewa aka binne za a baka wani ladan kamar girman dutsen uhudu yanzu ka za kana kallon mutane ana wannan gara basar sai kana kallon mutane baka je ba ashe kaga ya kamata a faɗakar da mutane cewa su rika zuwa sallar gawa tana da matakar muhimmanci akwai lada mai tarin yawa a ciki saboda aiki ne za ka yi a baka tarin lada kamar girman dutsen hudu babu gusulu yawmil juma'a wajibun ala kulli muslimin wankan ranar juma'a wajibi ne akan dukkan wanda ya samu farki hadisin 858 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توشيت الغسل يوم الجمعة وان كان الجمعة واجب واجبين على كل مهتلم أبو صدق من دي اسم فرقي duk wanda ya balaga to wajibi ne ya rika yin wanka ranar juma'a in zai ta masallacin juma'a wannan malamai sun tattauna akan wannan ana ganin shi hadisin akwai sababin faɗarsa tun asali wanda bai san sababin faɗar ba to sai ya zarci akan cewa wankan wajibi ne kullum an ce shi wani hadisi abin da ya faru farkon musulunci an koma madina an gina masallaci ba yalwa ga sabai da yawa babu tagogi irin na yanzu manya-manya ba manyan kofofi irin na yanzu ba fanka ba ac duk babu wannan saboda halin da ake ciki na kunci ma mafi cin ma da za a yi fifitar yana da karanci a wani lokacin to ranar juma'a an zo za a yi sallar juma'a an cika a masallacin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin gajin rana da babu yalwar ruwa da kowa zai yi wanka babu sabulu na wankan ba kowa ke da shi ba babu yalwar riguna babu yalwar turare babu yalwar man shafawa mai ƙanshi duk waɗannan abubuwan babu babu babu lokacin tana da yawa abin da ya kore wannan babun kurin a wannan lokacin mai yawa samuwar annabi Muhammad ta zama a tsakanin sahabbai to ana nan an ce kuma irin lokacin zafin rana din nan bala an cika masallaci annabi sallallahu alaihi ya taho ya shiga masallaci yana hawa mumbari sai ya ji masallaci gaba daya ya kaure da wani irin ƙari ka san balagaggu idan suka haɗa a waje a waje guda kuma ƙofa a kulle babu iska kuma ba turare ba man mai ƙanshi kuma iska ba ta gittawa wannan yana sa ainihin wajen yin sunnan sai ɗimi saboda akwai mai warin ƙashi akwai mai irin wannan larurorin na warin jiki akwai wanda hamatarsa ta haɗu ta haɗu ba a wanke ba rigar ta yi dauɗa ba a wanke ba jikin ya yi dauɗa ba a wanke ba idan suka tsumu da gumi to yanzu nan gaba ɗaya duk warin kowa sai ya tashi kuma ya bugi wannan wannan ya bugi wannan sai babu daɗi to a ce bari a ce mutane ɗaruruwa a lokaci guda to wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa mun bari sai ya ji wannan warin to shine yake faɗar daga yau wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wanda ya samu barki ina fata an gane wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wanda ya samu barki duk da gajje to ranar juma'a kada da masallaci sai bayan ya yi ainihin wanka ya sa rigarsa mai kyau in akwai turare ko da na matarsa ne ya dauka ya shafa wannan shine asalin magana to kuma daga ce daga baya da abubuwa suka yi yalwa an samu riguna an samu ainihin ruwa an samu ainihin sabulu an samu yalwa to annabi sallallahu alaihi sai ya sassauta dokar wajibi wankan juma'a ta koma ainihin yin wankan juma'a suna ne na fata an gane wannan shine asalin hadisin yadda ya jini to zan da malam mutane an sha wuya an sha wuya wannan zuga rayuwa din a ƙauyuka wannan zuga rayuwa a sahara an sha wuya na taba gaya muku anan shine asalin waɗannan gidajen na wanka hammam hammam da ake faɗa irin na titi titi ko kuma a gidan ma in mutum ya samu yalwa to akan yi hammam lokacin ba kowa ne zai samu ruwan da zai wanka ba ba kowa zai samu ruwan da zai wanka ba sai a yi sati ba a yi wanka ba wani lokacin sai a yi kwana arba'in ba a yi wanka ba ko kwana talatin ko mutum ya sati biyu bai wanka ba to sai suka yi irin wannan dan daki ne dan kut bai wuce iya tsawon dan wajen sujada din nan ba a jikin dakin gaba daya sai a yi yan tagogi sirara kurun wanda za su dan kawo haske in mutum ya shiga ya cire kayansa to zai dan gadai jikinsa amma ba wata iska da za ta zo to irin haka idan mutum ya yi dauda ya duɗe bai wanka ba ya nemi ruwa ya rasa to sai ya samu sabulu in ya samu arzikin sabulu to in ya samu sabulu sai ya zo sai ya shiga ya biya kuɗi na hammam ɗakin wanka sai ya shiga yana shiga zai rufe ƙofa sai ya cire kayansa yana tsaye minci kaɗan to gaba ɗayan jikinsa sai ya tsatsaho da gumi idan jikinsa ya tsatsaho da gumi to sai ya ta sa ainihin hannu yana dirzawa yana murza jikinsa bangarorin jikinsa duk su karkashin hamata karkashin guyoyi cinya matsi matsi wuya duk ya ta murzawa ya ta murzawa in ya murza ya murza ka ai an san me zai zuba ko daura ce daura za ta zuba ta zuba to ibin mutum yayi wannan saboda alkinta sabulun ba daga farko zai yi wannan ba in yi murza ɗinin to zai ƙara bari sai ya ƙara yin wani gumin sannan ya ƙara sawa ya ta dubbuzawa ya ta murza dukkan wasu ɓangarori sannan in ya yi ɗaya biyu uku an gane to a na hudu sai ɗan in jikin ya ɗan yi ya tsatsafo da wani gumin to sai ya ɗan mummurza kuma sabulu sai ya mummurza sabulu a dukkan ɓangarorin jikinsa to sai ya ƙara zaunawa ya ɗan tsumu to sannan kuma sai ya ƙara sa hannu to yanzu sabulu kuma sirrinsu na fitar da dauda to sun haɗu da murzawa to kuma duk inda ya murza sai ya ƙara jin ainihin daudan nan kuma tana ƙara fitowa waccan wacce ta fita ta ɗaya biyo ta yi katutuni da yawa an gane ko yanzu in ka rinde baka wanka ba da ka ɗaga ainihin wato gwiwarka ƙarƙashin gwiwarka in ya ɗanyi gumi ka gwada murzawa za ka ga dauɗa za ta in kai kwana biyu baka wanka ba za ka ga dauɗa tana zuba to wannan murzawa ta uku da aka sa sabulu an gane ko to kuma sai a zo a yi ta murzawa kuma to yanzu dauɗa sosai kuma za ta fito za ta fito to bayan mutum duk ya gama wannan shikenan sai ya sa kaya sai ya fito ainihin kana fitowa mutum yana fitowa sai ya ji sakayau shine wanka ba ruwa ba ruwa ruwa an same shi kokari ake ya adana shi dan a sha ruwa in an same shi kokari ake adana shi domin a rika kurwawa shi ma mutum baya samun ruwa a cikin yan butarsa ya ta kwalkwala kwalkwala irin yadda muke yanzu sai ka tace cikin ka yanzu in an jima ma ka samu ruwa sai ka tace cikin ka mutanen da ba su samu wannan alherin ba ba samu wannan alherin ba ana cikin kunci da wahala ala kasuwa eh to wannan shine hammam eh haka suke da yasa za ku ji ana fada a cikin karatuttuka a littattafai za ku ji ana fada cewa ruwa ruwa dukiya ne ba a watsi da shi ba a zubar da shi in an ga wani yana wasa da ruwa yana zubar da ruwa ladabtar da shi ake yi wadaka ruwa alheri ne babba Allah subhanahu wa ta'ala ya lauta mana ya kare ya lauta mana ya kare ya lauta mana an samu bambance bambance da yawa yanzu yaran yanzu duk ba san abin da ake sa da shi talauci ba duk wannan abin da ake yi na aji cewa an shiga kunci babu abinci sosai ba waye ina muku rantsuwa da Allah ba zan yi kafara ba yanzu duk yara wallahi ba san talauci ba na san ana cikin kunci akwai waɗanda suna cikin kunci mai yawa Allah ya yi musu amma duk wannan kuncin wallahi tallahi ba su ga kunci ba ga manya da nake tare da su ga malam mutari ga alhaji umar san ga malam rabiu an gane ko eh kukulan zan iya ambatawa ga man gari su ne za su iya ambata ainihin abin da ake tare da talauci Allah amma yanzu wallahi ba wallahi ba yanzu ba talauci ake da wanda ka zama yanzu a yanzu a duk yaran nan da muke yanzu da samarin nan yanzu akwai mai riga kafa da biyar ango zai yi angonci sai dai je aro riga ba angonci zai bai je aro riga ba amaryar amaryar za a je aro mata sarkar da za ta sa domin ainihin wannan duk mun san wannan ba mun san mun san ana yi wannan ba aro ba a nan garin malam gari hau a nan garin aka yi wannan zancen mu duk waɗannan da nake zance sun san wannan a nan sun san wannan kuma a ƙauyuka kuma a zauna lafiya a sai ga malam ma ga wani jami'a ma ka ga wannan kartun bangan ka bai amma da yara su zama zancen wata rana yau shekara talatin da wani abu ina koyarwa a wata makaranta da ta gaya muku kano capital inda aka yi wannan maganar iliya ta kalyutura din nan inda ake sargewar abin nan yanzu yawwa to na yi aiki a wannan makarantar wato wani yaro amin in ya tashi sa hula duk yadda kai in zai sa hularsa sai ya naƙe ta irin yadda nebi din nan suke yi yan sama ne ko ko yan ruwa ne duk yadda kai wannan yara aminu sai ya yi haka sai ya naƙe hular sai ranar nace kai aminu haka na sha gyara ma hularka amma sai ka mai da ita waye ya koya ma sa wannan hular ya shiru na ce sai ka gaya mun na kama kunnan zan sai ka gaya mun a wajen wa koyo wannan sa wannan hular sai ce malamin mu ne yake ba malaminmu ne mai kaza malaminmu na kaza sai faɗi mai wanda yake koya musu wani abu sai ce shi shi yake shi ne yace kai sha'awa kai kuma irin yace ina san irin sa hulata yaro ba yaro to sai nake tambayar sa muna muzo karatu ya taho muna muna magana karatu sai nake magana kayan sawa sai nace za ka cikin ku akwai wanda yana da riga ta kai wajen guda hudu ko biyar ko sai yara sai kyalkyare da dariya sai sai aminu shaki ne ka dare me kake yi sai ce wani shi ne ka ce yau riga hudu biyar na ce kai taka guda nawa ce ya ce rigarsa guda talatin yau ya fi shekara talatin ba ya ce rigarsa guda talatin kuma ba su taɓa sanin ya ake wankewa ba ko gogewa tun wancan lokacin ‘ya'yan suwa ne daga tawala saboda haka yanzu da yawa lokacin da aka yi wannan talaucin kun ji ko akwai abin da mun riska akwai abin da kuma labari ake ba mu yunwoyi da akwai akwai yar gusau ni ban ban san yar gusau ba amma an yi kwakudu ba ina jin dimbin san kwakudu ba mu da muke da shi wata yunwa ta aka tashi hankali sai har ganye ake ɗiba a ci a ci dusa a ci dashi a je a ɗauko a ta kwakwala ramin tururuwa sai an sanar da ainihin abincin da taji dan mutum dan mutum ba shi da riga da sai warki warki mu a lokacin mu ne 'yan gata gidan da ake sai da buhun gishiri za a aika ana kamu za a saya mana in an saya mana wannan buhun gishirin shi za a zo a yi mana gajijin rukan wanduka mu ne yan gata da za a yi mana wando na buhun gishiri ko ko wanda na sai ban te wallahi yara duk yan gata ne yanzu duk ba san me zan yake ba wallahi ba kyau an abubuwa ba kyau ka ga mutum mutum lafiyarsa ka gan shi ainihin in ka ja fatarsa ba ta komawa saboda ba shi da ruwa a jikinsa cikakke yunwa ce take kwararsa in ka ja fatarsa ba ta komawa sai ta daɗe zanen ta koma in ka latsa jikinsa zai iya ainihin jiya ba shi da lafiya ba ba wanci wannan duk mun dan dan riski dan wani abu na irin wannan lokacin na zauna a ƙauye mai arziki ne kullum da rana zai sha kunu kunun gama kunun tsamiya wallahi mai arziki ne a ce kullum da rana wai yana da abincinsa a an yi kunu a zuwa kunu ya sha wallahi wallahi mai arziki ne ai kafin da ya buɗe ma duba zan waɗannan yaran duba zan yanzu sauraro suke kullum sai sun ci abinci da safe sun ci abinci da rana sun ci abinci da daddare sun take cikin su kuma shi yasa da yawa almajirai yanzu bala'in da suka fada ake ta abunan din su ma a kama su in aka je yanzu in aka in yayo alhaji wahidan in na wata in yi barar in aka kira shi aka zuba mar abinci ya ga tuwon dawa ne ko tuwon masara yana fitowa zai kiba muku a kwandon sharufa waje su fita ko in ya fita ya fito kwatar kofar gidanku ya kiba wannan abincin ya gudu me yasa ba za a sa a kama almajirai ba amma da magidantan ne suke tanadar kanzan a shanya ya bushe saboda tsoron ɗan yau ana da shi gobe ana da shi jibi ana da shi gata ana da shi citta ana da shi cittaruwa ba a san da mai za a yi gari ba wannan da aka aka busar da shi ɗin to shi za a ɗebo a zo a haɗa da kanzan tuwo da ainihin gaye-gayen tuwon da waye da waye shi za a zo a sassafa shi in ya bushe an gane ko in ya bushe a yi karawa shi za a sa dan mai in an samu ma in ba samu mai ba a samu gishiri da dan dan dan dan kuli kuli ko dan yaji a murtsaka a ci dan a zauna lafiya wannan wannan du du duk haka kai wannan du mun san wannan rayuwar amma yanzu Allah ya kawo yalwa wala gashi nan ana cikin wani irin yanayi sai ka ga yaro yanzu saurayi zai gashi da riga guda talatin yanzu aka ali riga ka nawa wallahi ba san ba san wahala ba yanzu ba san wahala ba ba faci ka duba ba faci fa yanzu ba ba faci ba faci nan ta dare an tattara an dinke ta kara darewa an tattaro an dinke to sai a ce shikenan a fafe wajen sai a yanko wani bangaren ta a ka a dinke kaga babban mutum a mari gaza da faci ga to duk wannan to jiya muke zance ni da malam suka rage muke zance jiya lokacin su baban gida ta abata muna ma'aikata muna ji muna gani ba za mu iya tafiya makaranta ba muna ji muna gani ma'aikata ne amma ba za mu iya zuwa makaranta ba saboda kuɗin da ake samu a matsayin mu na ma'aikatan nawa yake kuɗin ka yi aiki tsawon wata guda a baka naira dubu biyu da ɗari biyar na manta ya na na na da sai na da ɗari biyu wallahi ɗan kudin ba ba ke ba nan ne ba ka ta ɗagawa ka ta ɗagawa na ta yin har aka ga abin da aka so daga wani lokacin muna ji muna gani muna da basirar da zamu iya da yanzu mun yi profesa mun yi waye amma muna ji muna gani muka dake kurin mu rike iyalanmu ma mu je karatun bozu ya isa gashi na Allah ya mana rufin asiri wannan din wannan din wannan din yau za ta ja yadda ta ja ina kallon professor kir ina kallon sa yana kallo na zan yi rayuwar da ba zai yi ba ina kallon dakta ina kallon sa yana kallo na yana lecturer a jami'a zan yi rayuwa mai kyau wacce ba zai yi ba ban je na yi daktan ba rufin asiri saboda ka makarantar nan kara yi wasa da ita Allah subhanahu wa ta'ala yayi waɗanda suke cikin damuwa Allah yayi eh amma ba kyau mala an sha wahala ba nan an sha wahala eh to gashi nan eh ina ne muke na muka ce wajibun da yace wajibun ay mashru'un wa matlubun wankan juma'a wajibi ne kuma abin shar'antawa ne abin nema ne min kulli man balaga sinnar rushd daga duk wanda ya kai shekaru na balaga walaita min alwujubi shar'i amma ba wajibin ba na wajibi na shari'a to sai kaji shi ma mallan ya dan yayi farwa eh mutalimin da yace ai baligi balagagge wala yuradi bil mutalim huna abin da ake nufi ba ba ba ana nufin mutalim anan ba ana nufin aljunub mai janaba ba a inna ma huwa mudriku finnar rijal shine wanda ya riski shekaru na girma al'aqilu mai hankali albaligu baligi wanda ya kai sunnar taklif ya kai shekaru na a ɗora masa harkoki na shari'a a kansa wa huwa sinnar rushidi shi ake cewa shekaru na shirya sharul hadith hadal hadith zahiruhu wannan hadisi zahirin nassinsa wujubul ghusl lil jumu'ati wajabcin yin wanka ranar juma'a dole kowa sai yayi ala kulli insanin baligin akan dukkan mutumin da yake balagagge wala yuradu bihi hadha zahir amma ba a nufin wannan zahirin da shi kaji malam ko ya fito mana ba a nufin wannan zahirin wato ba wajibi bane wankan juma'a ba wajibi ne wajibi irin na wajibi ba bal huwa litarghib bari yin wankan na juma'a yanzu dan kwadaitarwa ne figiti sali ya mil juma'a dan a rika yin wanka ran juma'a domin rana ce mai girma rana ce mai muhimmanci kamar yadda muka faɗa ba daidai ne ainihin lebura yana kan sama a ce ainihin bakaniki ya fito daga karkashin mota mai sai da gawayi ya fito daga ainihin ɗakin sai da gawayinsa kurin ba wata magana kurin ya yi alwala kurin ya taho masallacin juma'a ba wannan ba a girmama Allah ba ba a girmama manzon Allah ba sarrafa ba a girmama addinin musulunci ba leburori da ma'aikata ba su girmama ainihin harkar addinin musulunci da juma'a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanzu zai yi wahala ɗaya daga cikin ku bayan rigarsa ta aiki da yake ta yau da kullum yanzu zai gagara a gare shi ya samu ainihin riguna guda biyu da zai rika sawa dan ya zo masallacin juma'a zai yi wahala a gare su wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai wahala ba sai dai ainihin kwakwalwar ce tana kin wahalar ganewa eh tana da wahalar ganewa amma abin ba zai wahala ba ya rasulullah mun ta faɗa musu in za su je wajen budurwa ba za su je da wani rigar ba in za su je wajen sarki ba za su je da wani rigar ba in za su je wajen ciyaman ba za su je da wani rigar ba in an kira su a kotu ba za su je da wani rigar ba zai je ne dan a ce mai mutunci ne sai ya shirya amma in za su zo wajen ka ganawa ne ya Allah suka tahowa da wata irin riga dakal dakal wai ai sana'a yake wai shi wai shi wai wani abu ma da suke yi na gadara wai ai shi fakihi ne ai shi malami ne malamin da ya gaya masa wannan ainihin man bakin mai ba na jisa bane fetur ba na jisa bane eh an ji ba na jisa bane amma me yasa ba za ka sa wannan rigar ka je wajen budurwarka ko ba za ba ba najasa ba ne ba najasa ba ne amma me yasa ba za ka sa wannan rigar ka je wajen ba za ka ko budurwarka zuwa da aka a girmama Allah a girmama addinin Allah dan yanwa dawa wanda zai iya gaya wanda zai gaya masa ya fada masa mun muna fada ta irin nan in mun samu dama za mu fada a kafan labarai saboda ka layan bagi an ya tasahala fihi muslim bai kamata musulmi ya rika yin sake da abin da ya shafi tsaftace jikinsa a lokacin da za su yi masallacin juma'a ba wale hada hamalahu fuqaha shine ma dalilin da yasa wasu faqihan suka dauki wannan hadisin al istihbab abza an so ne dan a sauka wa mutane wannan dabi cewa mandubi ne bi dalilin hadisi man tawadda'a saboda dalilin hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda'a wanda yayi alwala ranar juma'a fa biha wa ni'mat ma dalla da wannan alwalar kuma ta yi wa ma ne ga sala amma wanda yayi wanka ranar juma'a fa huwa afdalu wankan yafi wankan yafi Abu Dauda ya rawaito wannan hadisi da Tirmidhi sadaka far rasulu sallallahu alaihi wasallam yurajjibu fi ghusli yawm al-jum'a manzo sallallahu yana kwadaitarwa a yin wanka ranar juma'a fa huwa sunnatun mustahabbatun amma dai yin wankan ranar juma'a sunna ce a bar su wa laysa ala wajhi al-wujub wal ilzam ba akan fuskata wajibci bane ba dole kowa sai yayi wanka ranar juma'a ba fatanabba li hada mai sauraro ka faɗaka da wannan wallahu yar'ak Allah ya kiyaye mun kai an ji mala sabuni ko yawwa don an duba hadisi na ɗari takwas da hamsin da tara irin wannan magana ya yi hadisi na ɗari takwas da sittin irin wannan magana ya yi hadisi na ɗari takwas da sittin da ɗaya irin wannan magana ya yi hadisi na ɗari takwas da sittin da biyu irin wannan magana ya yi duk a cikin bukari malam ya ɗauko ƙwaya ɗaya kurum ya sa mana ya ajiye sauran yanzu za mu tashi hadisi na ɗari takwas da sittin da uku ina fata an gane wannan shine ainihin karatu mana yau insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a mai da hankalin yan uwa a faɗakar da jama'a a kula da tsafta zuwa masallacin juma'a ranar juma'a in son samu ne dukkan kayanka ko sababbi ne ko sababbi ne to an fi so ka sa farare ko da wanki sa an gane ko da sababbi ne wanda kake da su ga su suɗaye koraye ina fata an gane da sauransu amma kana da fara wankakkiya to ka sa farar wankakkiya ita ce sunnar manzon Allah sallallahu ina fata an gane wannan yawa sannan ranar idin azumi da idin layya su kuma ko da ainihin komin kyan kayanka da kake da su to su kuma ka sa sabuwa an gane ko shuɗiya ko wace iri ce to ka sa sabuwa to ita ce sunnar manzon Allah sai zama kai ka sa sababbi ƴaƴan ka sa sababbi to wannan an yi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan shine in an yi ayi wanka a shafa mai a sa turare a sa fararen kaya wannan shine ainihin sunna amma ran juma'a farare ake bukatar sawa shine ainihin abin da yake sunna wannan na'am na'am
wani shirin shirin sun samu kamar an kabbara ji na'am
an yi sallama gabar barin an yi ana so guda biyun da ba su samu ba da mutum ya yi su wa'i yau kuwa ma shi wannan amma harka ce sai- sai wanda yake zuwa makaranta bangal eh shi za ka ga za ka ga ɗaliban ilimin ma ɗaliban ilimin ma da yawa wannan kwanar da ka kamo ta busan da ba busan da ba ka san ita sallar gawa idan ka zo ka tarar ma liman ya riga ya yi kabbara an gane ko a ga mu sallah yanzu sallah ta wannan zallolinmu na farilla da na nafila ayan ka zo ka tarar an kabbara kai ma sai ka yi niyya sai ka kabbara ko aka ga aka yi ayi a sallar mu ina barin ta gawar amma ta gawa ita ba haka bane an gane ko ita in ka zo to yanzu in ka tara an yi kabbara ɗaya an gane ko to tsayawa za ka yi an gane in ga kabbara mata wannan kabbara kai ba ta cikin lissafinka sai liman ɗin ya ƙara yin kabbara to yanzu za ka kabbara ainihin ka shigar da shi kenan yanzu an fahimce ni saboda haka yanzu idan aka yi kabbara biyu kai yanzu in ka zo nawa ce akan ka kenan zai shora jike a kala mutu a shora an liman ya yi kabbara biyu saura uku saura uku an gane ko so da ka yanzu da liman in ka zo in ka kabbara in ka zo ka ka- ka- ka yi kabbara wacce da kai aka yi in ka kabbara to ita ce wacce ka samu ita ce wacce ka samu so da ka yanzu na bayan sun tsere ma to in kana da alfarma aka ce in an yi liman ya yi sallama an gane to ba za ka yi sallama ba kai sai ka kawo kabarbarin da suka tsere ma na baya in kana da alfarmar da za a barka sai ka yi kabarbaran ka yi addu'o'in to shi kenan ka yi kabararin ka yi addu'o'in sannan ainihin ka sallame sannan a ɗaugawa in ku ba ka da wannan alfarmar to dai ka sani a ilimi to ana yin sallama to kai ma ba za ka ce assalamu alaikum ba an gane ko sai ka yi allahu akbar allahu akbar in bi ce ta tsere ma sannan ka ce assalamu alaikum
kamar jira wani masallah ne ai ya kama ai ramu ce dan eh eh eh shine ya ka ga maka in kana da alfarma ne za a iya farma gawar an gane ko to kai Allahu akbar ka tsaya kai addu'o'in da ake yi ko da bata kai tsawon wacan ba ka ƙara yi iya waɗanda suka tsere ma sannan kai sallama sannan a daugawar to kana da alfarma in ba ka da wannan alfarmar to liman yana sallama ai kaga ba a sauraron wani mintanin kurin sai a dauka to kurin abin da ake so to kai ana yin sallamar liman yana sallama to sai ka tuna kabarbari nawa ne suka tsere ma to sai kai Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum shikenan ainihin sallaka na'am eh na'am eh dakal dakal wallahi ma wallahi Mm. sai sun tsara na musamman rigar zuwa coci ta musamman dan Allah yanzu wanda ba musulmi ba ya ajiye rigar zuwa coci ta musamman kuma musulmi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan umarnin cewa me zai yi wahala a ɗaya daga cikin ku bayan rigar sana'arsa ya tanaji riga guda biyu ta zuwa sallar juma'a hadisi ne ba a ce ko mutum ya kasa wannan sai kurin kana cikin sau kurin zai ga mutum ga maka eh, jakal jakal kana matsawa yana kara munka daidai ne wannan abin da ake yi yan uwa musulmi daidai ne wannan bari ne mana wallahi الله يسويك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين